نحمده ونسله ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به و... إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدا يصلح لكم أعكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فإنه لا وأكمل وأعظم من نعمة الإسلام والإيمان لأه دين قيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده أن يعبدوه به ولا يقبل دينا ولا ملة سواه ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو خيرة الخاسرين فإن الإسلام فضل ومنة من الله تعالى على المؤمنين يمنون عليك أن أسلموا قل علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقال تعالى اليوم أكملت لكم نكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أيها ولا تظن أن فضل الله عليك بأنك من المسلمين أن هذا النعمة متيسرة لكل أحد بلا تعب كلا لأن كثيرا من الناس لا يظفرون بها منهم من عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر وفي بلد واحد بل وفي أسرة واحدة إن هذه النعمة العظيمة الجليلة قد تسلب من المسلم بكلمة فيكفر بعد إسلامه ويرتد بعد إيمانه ويترتب عليه جميع أحكام المرتد قال عز وجل وكفروا بعد إسلامهم وقال تعالى في آية أخرى لا تذو قد كفرتم بعد إيمانكم وإن للإسلام نواقض تبته وتفسده وتجعل صاحبه مرتدا كافرا مثل أبي جهل مثله كمثل ناقض الوضوء مثله كمثل نواقض الوضوء إذا وقع فيها المتوضع وضوءه وتبطله وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضا منها مستعينا بعلام الغيوب أولا الشرك في عبادة كدعاء غير الله والاستغاثة به والنذر والذبح له والتوكل والتوكل والصرف أنواع العبادة لله والشرك عباد الله أعظم ذنب عسي الله به ومساواة الخالق بالمخلوق قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى وهو يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال بحق الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ثانيا وهو من جملة ناقض الأول لكنه أخص وهو من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأل الشفاعة ويتوكل عليهم فقد فهذا قد كفر قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلا هذه حجتهم عليهم بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فهم كذبة بقولهم كفار حيث إنهم شبهوا الله تعالى بملوك الدنيا الذين لا تستطيع الوصول إليهم إلا عن طريق الواسطة تعالى الله عما يقول ظلوا كبيرا ثالثا من لم يكفر المشركين مثل اليهود والنصارى وغيرهم أو شك في كفرهم صحح مذهبهم فهؤلاء كفرهم الله في غير ما آية من القرآن فمن لم يكفرهم فقد كذب القرآن ومن كذب القرآن قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال تعالى أيضا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين منفكين حتى تأتيهم البناء وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسه لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل رابعا من اعتقد أن غهد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكمه أحسن من حكمه كالذي يفهم الطاغيت على حكمه صلى الله عليه وسلم قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ذلك أصحاب القوانين الوضعية فعلوها شرعا ومنهاجا يسيرون عليه ويلزمون الناس به قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكما لقوم يوقنون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون خامسا من اسه أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه فقد كر هكذا من استهزأ بن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السخرية والنقص والاستهانة بشيء أو أو أبو صلى الله عليه وسلم فهذا من الكافرين كما قال سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم ولئن سألتهم ليقولن ما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أتعت كفرتم بعد إيمانكم سادسا السخرية و... سادسا السحر وهو عبارة عن عزائم ورقا وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه وسمي سحرا سحر يؤثر في الخفاء فالساحر يقر لأنه يستعين بالشياطين فمن علم أو تعلم أو فعل أو رضي بالسحر أو رضي فقد كفر قال تعالى كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال تعالى لمن من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وقال في نفس الآية ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من سابعا أن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو, ولو عمل به فقد كفر اتفاق العلماء وقد نال المنافقون النسيب الأكبر من به الخسلة وهم يعملون ببعض شرائع الإسلام الظاهرة الخفاء يضمر يضمر يضمرون البغض والكراهية لشريعة الإسلام وأهلها قال تعالى في شأن جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقد حكم من كره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفر والضلال وأن أعمالهم باطلا مردودة قال تعالى الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم بارك الله الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين بيهك وانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى ذات تتوناني جمدا نواقب الإسلام وسأبو بواد سكي وروري الدين المسلم سمتن سأبو بواد da idan mutum ya zake musu yake warware imaninsa gaba daya Allah madaukakin sarki ya tsama da su gaba daya lalle yan uwana mu sani lalle addinin musulunci mafi cika mafi kammaluwa mafi girma sama da ni'imar addinin musulunci da imani lalle addinin musulunci shine miƙaƙini hanya daya daya dodar da za ta sada ka zuwa ga Allah subhanahu wataala da za ta kai ka zuwa ga aljanna shi ne addinin da Allah subhanahu wa ta'ala da bayansa su bautata masa da shi shi ne addinin da Allah maɗaukakin sarki baya ɓar wani tsari ko wani addini ko wani doka matuƙar ba shi ba Allah subhanahu baya kallon kowanne irin tsari a matsayin karɓaɓɓe zuwa gare shi baya kallon kowace ibada da aka bautawa Allah subhanahu hanyarta idan ba addinin musulunci ba shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda duk ya nemi wani addinin musulunci a matsayin addinin da zai ba addinin musulunci ba sai Allah ce falai yuqbala minhu ba za a taba karba masa ba har abada wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma lallai shi irin wannan tar Allah madaukakin sarki akan wani addini ba musulunci ba yana cikin asararru a cikin a cikin wanda suke zuwa lahira irin su ne suka yi zuwan kawai duniya kuma suka koma a kawai zuwan abinda Bahaushe yake cewa a kare a karofi sun zo a banza kuma sun a banza sakamakon ba su ba Allah maɗaukakin sarki akan ake ba lalle mu sani uwana masu albarka addinin musulunci falala ce baiwa ce mai tarin yawa da Allah subhanahu wata'ala yayi wa muminai ka fahimta ka ba sai ka kalli wanda ba sa cikin addinin musulunci shi sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa yamunnuna alayka an aslamu suna suna gora maka ya rasulullah wai dan musulunci Allah subhanahu wata'ala yana bayani yana magana da larabawan ƙauye da suke wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi gori dan sun suna gani kamar wani kayan gabas suka ni kamar su suka taimaki addinin sai Allah subhanahu wata'ala ya muna alaika an aslamu suna goranta maka dan sun karba addinin musulunci dan sun musulun la tamunnu alayya islamakum Allah ya ce da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ga ya musu Allah la tamunnu alayya islamakum kada ku gwarsunku balillahu ya munnu alaikum Allah maɗaukakin sarki ya fi cancanta ya gorta muku idan da gorin wani abu ne wani abu ne da ake son sa to Allah maɗaukakin sarki shi ya fi cancanta muku sa an hadakum lil imani da ya shirye da ku da imani babu wata ni'ima da Allah maɗaukaki yayi wa dan adam bayan ni'imar imani babu babu kamarta Allah ce in kuntum sadiqina idan kun kasance masu gaskiya ne haka nan Allah subhanahu wataala yake faɗa mana cewa alyawma akmalakum dinakum a yau ne na cika muku dininku wa atmamtu alaikum ni'imati na cika muku ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dinan na kuma addinin musulunci ya kasance shine addinin da zaku tafi akan sa na rayuwarku gaba daya Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa ni'ima ce ya gama cika na ita falala ce da baiwa ya gama yi sakamakon me sakamakon addinin musulunci da ya bamu shi sa wani bai yahude yake cewa da ɗaya daga cikin musulmi akwai wata aya a cikin littafinku inda a kanmu mu taron yahudawa ta sauka mun wannan ranar da ta sauka a matsayin ranar idi duk rana idan ta zagayo sai mun yi idi don gode wa akan waccan ayar sabin ya tambaye shi cewa yamma akaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sabin ya tani ku kaga wallahi na san wacce ayar ta sauka a wacce rana ne kuma muna dina ayar ta sauka na sani sallallahu alaihi wa sallam saboda yahudawa sun fahimci girman ayar cikon da Allah subhanahu wata'ala yayi na kammali da kammala ni'imarsa akan musulmi da yayi game da aiko musu da annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi da ba Allah subhanahu wata'ala ya samu dace yan uwana masu albarka kada ka dauka cewa wannan nima da Allah madaukakin sarki ya baka ta addinin musulman abu ne kada ka dauka wani abu ne da yake mai sun samu a'a kalli mutane ba su sami irin ta ba wasu sun yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai karewa ta ba kenan shi Allah ya sauka da addinin manzon Allah manzon Allah yana kallon su kira da aminci su ara tabbata a gare shi ƴan uwana masu albarka wasu garin sa ɗaya da shi wasu ƴan dangin sa ne ba kai wani ma ba amma inda zaka san abin baiwa ne Allah madaukakin sarki bai shiryar da shi da wannan abu mai tsada ba kai da ka zo a wannan lokaci na ƙarshe kuma Allah ya baka ga wanda gidansu ne dan dan uwansa aka turo da sakon addinin gaba daya amma inda zaka san abin Allah ne sai wanda ya ga dama yake bawa bai bashi ba haka ya mutu a haka ya mutu a kafirci shine Abu Lahab ka san waye Abu Lahab Abu Lahab baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da mahaifinsa da mahaifin manzon da shi da mahaifin manzon Allah tsira da amma ka yara yana yakar addinin saboda Allah bai so shi da shari'a ba yanzu kai ka zuwa ƙarshen duniya a Afirka a Najeriya kuma sai Allah ya baka addinin musulunci wallahi ba dabaraka bace tsantsar falala Allah madaukakin sarki ce da falalarsa shi sa dole ka gode wannan kasancewa lallai wannan abu ne mai tsada da ya kamata ka bi biyu shi sa wannan falala da kake ta addinin musulunci da ni'ima mai girma Allah madaukakin sarki idan ya yakan iya kwace ta daga hannunta daga hannunka yakan iya sanyawa ta bar hannunka sakamakon wata kalma guda ɗaya ko wani aiki guda ɗaya ko wani abu guda ɗaya da za ka ɓoye a cikin zuciyarka ma'ana wannan addini na musulunci tare da wannan tsadar tasa tare da wannan falalar tasa yan uwa idan mutum bai aune ba idan mutum bai wasa ba kalma ɗaya kawai zai furta aiki ɗaya zai aikata abu guda ɗaya zai ƙudurci a cikin zuciyarsa sai ya lalata masa musuluncin nasa gaba ɗaya sai ya dawo da shi da fir'auna da hamana da abu jahal duk ɗaya suke idan ya mutu yadda za su dawwama a wutar jahannama shi ma in ya mutu haka zai dawwama a juna wasu daga cikin musulmi da yawa suna kure cewa in dai mutum musulmi ne ko an haife shi a cikin addinin musulunci ko ya riga ya shiga addinin musulunci lallai yana nan a cikin addinin mutu ko mai zai aikata wannan ba karamin kuskure bane wannan ba karamin kuskure bane aqida ce ta murji'a aqida ce ta murji'a ɗaya daga cikin manya-manyan bid'a da suka bayyana a cikin addinin musulunci suke gani inda ka karba addinin musulunci duk abin da zaka yi shikenan kawai ka je amma addinin musulunci ba haka ba kansa shine mai addinin ko to ya tabbatar da idan ka shiga addinin musulunci kuma ana iya fita kamar yadda ya faɗa haƙƙin wasu mutane cewa kafaru ba'da islamihim inji Allah madaukakin sun kafirta bayan musuluncin su kun ga dame ne musulmi ne sai Allah ya ce wa kafaru daga baya sun kafirta ashe ana shiga musulunci ayi me haka Allah madaukakin sarki ya faɗa game da kai yace la ta'tabiru kafartum ba'da imanikum ya ku munafikai kada ku kawo kowanne irin hanzari Allah ba hanzarin ku ba kad kafartum kun kafarta kun fita daga addinin musulunci kun fita daga da'ira ba'ada bayan imanukum imanunku ba kun yi imani Allah subhanahu wata'ala yanzu yace sun fita to Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa ana shiga addinin musulunci ayi me a fita to kaga in dai haka ne tantsan idan ko mutum ya fita daga addinin musulunci yan uwa duk wani hukunce hukunce na kafiri ya hau kansa duk wani hukunce hukunce na murta dukiyarsa ta halatta jininsa ya halatta matarsa ta sauka a lokacin idan yana auren musulma matarsa ta sauka a lokacin yan uwa idan ya mutu ba za a yi mai sallah ba ba za a yi mai wanka ba ba za a binne shi a makabartar musulmi ba ba zai ci gadan yansa ba yansa ba su ci gadansa ba duk wannan hukuncin ya hau kansa yan uwa idan ya rade ba addinin musulunci wa kalma daya ko kudiri daya ko aiki daya zaka yi kuma wallahi tabbatar maka da wannan abu yan uwa muna da matukar ta musan abubuwan da za su iya fitar da mu daga addinin musulunci fiye da kishirwar da muke bukata don mu sha mu rayu dan idan gaza shan ruwa ranka ne zai fita ka mutu amma idan ka samun san waɗannan abubuwa zaka je ka afka cikin su ne mutum je da wama wuta Allah ya kiyaye lalle yan uwa malamai suna ambatar wasu cikin abubuwan musulunci da yawa wasu daga cikin malamai suka ce sun kai kusan 600 wasu suka ce sun kai hudu babban malamin addinin musulunci shekul islam al-mujaddid muhammad Wahab ibn suleiman at-tamimi an-najdi alaihi rahmatullah yake yayi kokari ya takaice su ya rere su yadda wasu cikin wasu ya mai da su guda goma rubuta wata karamar risala mai suna na waqibul islam ya kawo abubuwa guda goma da kowanne ɗaya daga ciki idan mutum ya aikata shi to addinin musuluncinsa ya warware inda ka san mutum ya dawo yanzu sai ya bayan gida ko kuma ya hutu mutum je ya alwala ga ruwa na duk a jikinsa fuskar ke a jike amma sai ya hutu ma'ana sai ya ina alwalarsa amsa shi ne alwalarsa ba ta nan duk da ga ruwa a jikinsa ya wanke fuskarsa fa eh alwalarsa ba ta nan idan ya sallah a lokacin tayi sallah daidai yake da mutumin da yaje yake sallah yake azumi amma yayi abin da zai ware masa addinin musulunci bambanci da yawa daga cikin mutane suna zuwa su yi sallah su shiga cikin mutane amma da addinin musulunci ya warware yadda ka san mai alwalancan ya yi alwala amma ya yi abin da ya warware masa alwala to wancan shi ma yana ayyukan addinin musulunci amma to shi sa lallai ne mu yi kokari mu tantance waɗannan abubuwa domin tsira daga cikin su daga cikin guda goma can ne kokarin tsama mana wasu guda bakwai guda uku can za su dunkule su iya shiga cikin su Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga su na farko daga cikin uwa shine ashirku fi ibadatillah shi shirka a cikin bautar Allah maɗaukakin sarki inda aka ce maka kaza bautar Allah ne shi kadai ake bautawa da wannan nau'i na ibada to ka ɗau wannan abin ka yi wa wani Allah wannan shirka da musulunci kamar roƙon wani Allah kamar addu'a ba a roƙon kowa sai Allah sawa'un addu'a ce ta mas'ala ko addu'a ta ibada haka nan kamar istigafa neman tanyo ko agaji ba a neman agajin kowa a cikin abin da kowa ba zai iya ba sai Allah maɗaukakin sarki ka shiga cikin bala'i da musifa a wajen sunan wa zaka kirawo sunan Allah maɗaukakin sarki kada zai iya fitar da kai da zaka kirawo sunan Allah a lokacin ka zama kafiri kai da fir'auna da hamana ɗaya kuke a faɗa ruwa gobara ta tashi a gidanka a lokacin sai kake kiran wani Allah a'a idan akwai mutane a lokacin da za su iya kawo maka agaji kace jama'a taimaka min baka kira wani Allah ba ka taimaki wanda zai iya taimaka maka ne amma babu kowa ba wani ko wanda ka kira din baya nan ko ya mutu sai ka kira shi ko kira da aminci tsara tabbata a gare shi ka kirawo a lokacin kayi shirka gobara ta tasan maka ce ya Ahmad wallahi mutum ya zama kafiri ballantana ya kira sunan wa ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir ba a neman agajin kowa sai Allah subhanahu wata'ala ba a dogara ga kowa in sarki ba a yankawa kowa sai Allah madaukakin sarki kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ba a yanka ga kowa sai Allah madaukakin sarki duk wanda yanka ko dan wani abu a daban ba Allah ba shi ya zama kafiri murtad ya fita daga addinin musulunci ba a yi wa kowa yanka sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake son wani soyayyar da ta irin soyayyar Allah maɗaukakin sarki shi ma ya fita addinin musulunci me ake nufi da wannan ka ji akwai wani duniya wanda ba Allah da manzansa ba za ka danka a fitar a kansa ba dan abin da yake ba shi ra'ayinsa shi tsantsansa da kake masa kawai za ka iya bada ranka a kashe a kashe a ɗauke ko da ba akan daidai yake ba za ka iya saba wa Allah Allah ya bada umarni wannan mutum ya bada umarni za ka iya wantakali da na Allah ka bauta ba soyayya ba minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbil Allah ce daga cikin mutane akwai wanda suke rikan wasu daga cikin mutane andadan kishiyoyi kini ba Allah ce suna son su irin san da suke wa Allah shine irin san da zaka saba wa Allah saboda shi wannan bauta ce yan uwa kowa ka so shi gwadon bin sa dale shi gwargwadon kaucewa Allah madaukakin sarki wannan shine bauta yan uwa shine abin da ya wallazi na amanu ashaddu hubban lillah dukkan wani nau'i na ibada yan uwa ne mutum ya dauke su ya yi wa wani Allah subhanahu wataala wannan fita daga addinin musulunci ne lallai shirka duk wanda ya mutu yana yin ta Allah madaukakin sarki baya gafarta masa inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yadhalika liman yasha lallai Allah baya gafartawa duk wani shirka da shi amma duk abin da ba shirka ba idan kai Allah madaukakin sarki in ya so ya ga dama zai iya gafarta maka annabawan Allah maɗaukin sarki da ya jero su duka zan goma sha biyar ya ce walau asharaku la habita anhum ma kanu ya'maluna wannan annabawan ta girman su da matsayin su da za su yi shirka da na la abin da aikata na aiki annabawan Allah da manzanni ya ni kai Allah ya tsare mu abu na biyu yan uwa masu albarka shine yana ɗaya daga cikin irin nau'in abu farko kan ambata sai dai shi wannan ya fi zama keɓantaccen al'amari sama da na farkon me wannan su suna ganin cewa akwai Allah maɗaukakin sarki wanda shi ne amma sai suke gani bai kamata a kirawo Allah maɗaukakin sarki kai tsaye ba akwai wasu wanda suke da shiga da matsayi da martaba a wajen Allah sai an fara kiran su tukunna sai Allah biya maka wannan shi ma shirka ne yan uwa irin wannan abin shine irin fa shirka mutanen maka suke Allah maɗaukakin sarki ya kafarta su والذين اتخذوا من دونه أو نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والذين اتخذوا الله سبحانه وتعالى وأن سكي كرا من دونه أولياء وأن سكي كرا أمت أين وليي وأن دبا الله ما أوك تركيبا الله تما نعبدهم سنة وباما بوت تامسو بونا إلى الله زلفى سيدان سكسن تامو كسن تاوازوا الله ما أوك معنا ba wai don suna bautata musu bane don su su biya musu bukata sun san akwai Allah subhanahu wa ta'ala ko da mushrikan maka ai za ku ga fa idza rakibu fil fulki da'ahu Allah mukhlisina lahu din falamma najam irme kuna idan suka shiga cikin bala'i kira Allah suke kira amma idan sun dawo kuma za su ta ko suna neman haihuwa ko suna neman abu sai su wajen goma kansu fa suna roƙon su da aka tambaye su me yasa kan tsarkakakku ne su ba sa sabo eh ba sa sabo ba ruwansu da saban Allah shi sa muke kiran su muke bika bukatun mu zuwa gare su su kuma sai su mi zuwa ga Allah madaukakin sarki yan uwa wannan shirka ne daga addinin musulunci ne ka kira Allah kai tsaye ba biye biye wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an Allah ce ka kira shi ba wani biye biye irin wannan ya kama da abin da na ji wani tsoho yana faɗa a wani kilifi cewa wani sun yi tafiya da wani malaminsa sai malamin nasa da suka zo ƙetar wani ruwa sai ce su taka ruwan su wuce Allah mun ce musu amma sai ba shi sharaɗi sai ce idan wannan ni za rika kiran Allah kai kuma kana kiran sunana shi shi shehun nasa ya rika kiran Allah ya Allah ka taimake ni shi kuma sai rika cewa ya shehu wani ka taimake ni yace yana yi ya Allah shi kuma sai ya ce shehu wani sai ya faɗi sunansa suna cikin tafiya a haka sai ga kai wannan fa abin da yake yi ba daidai bane shirka yake yi sai zuciya mai daidai shi ma bari ya kira sunan Allah a labarin da yake barawa yana kiran sunan Allah sai dilmi a cikin ruwan sai ya fada wasu sai sa hannu sai ya dago shi sai ce kaga wannan mukabin kai baka isa ka kira sunan Allah anan ba sai dai ka kira sunana ni ne na isa in kira Allah ni zan kira sunan Allah saurare ni kai sai dai ka kira sunana kaga wannan ainu shirki kenan a tsantsa irin wacce su Abu Jahal da abu wahab suka yi annabi ya yaƙe su a badar ya kakashe su ba bambanci wallahi in uwa ita ce fita daga addinin musulunci kenan fita daga addinin musulunci kenan yan uwa abin da ya taya min da hakan kwanakin nan naga wani da sunan da sunan musulunci musulmi ma yana roƙon wani Allah kai tsaye irin wannan roƙon ya je buɗe ko kuma abokinsa ya buɗe shago yake wata addu'a yake cewa shehu shehu mana albarka shehu ka samu cika da imani shehu ka samu kyakkyawan ƙarshe yan uwa irin wannan kiran washi Allah madaukakin sarki wallahi yan uwa haka ya rinka sarra kuma an yada abin a bidiyo kowa kallo kun ga irin wannan shi kadai ya isa duk wani bala'i da musiba wallahi ya kan mana duk wani bala'i da ka sani duk wani bala'i da ka sani Allah zai iya sauƙin dan babu abin da Allah ya fi tsana baya so kamar shirka sammai da kasai da ku da sun ji an fara shirka ga Allah madaukakin sarki wallahi shiga taitayin su suke تكاد تسطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا sama kusa take ta kekkece duwatsu su gangaro daga inda suke su riddige dan an ce Allah yana da ɗa shi tsaye yake roƙon wani Allah da Hausa yana ya sa su cika da imani shehu ka sa mu cika da shehu kai mana albarka kiri kiri gashi an watsa an watsa yanzu barin tambaye ku ƴan uwa yadda ake zagin Allah wannan zagin Allah ne kuma zagin Allah bane wa rabbil ka'ab wannan idan da ake wani shugaba ke zagin sa haka karara wanda yake zagin nasa zai kai labari duk inda yake sai an ji an nemo shi irin waɗannan bai kamata ba shugabanni su rinka ɗaukar mataki akai irin wannan in ba haka ba wallahi idan bala'in ya zo dukkanin mu zai shafa babu wanda zai wani lafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na uku yan uwa shine wanda duk bai kafarta wanda ya kafarta ba shi ma ya zama kafiri duk wanda yake kafiri ba yahude ne ba nasare ne mashirki ne sai wani ke gani kai ai kun yi zafi da ku daina ce masu kafirai to wannan kake karetawa Allah ya kira su kafirai kai kace ba za a kira su kafirai ba Allah ta'ala ce laqad kafara allazina qalu inna wanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafar lam yakuni allazina kafaru min alil kitabi wal mushrikina munfakkina waɗanda suka kafirta Allah ce daga cikin ahlul kitabi yahudi da nasara kenan yace munfakkina ba su kasance masu hannuwa daga abin da Allah ya hana su hatta ta atihum li bayyina har sai da bayyananin ayoyin Allah na alƙur'ani Allah ya kira su da kafirai kai sai ka ce ai kuna yin tsauri da yawa kun fiye zafafawa eh ba za a kafirai ba to wannan ka kare ta alƙur'ani menene hukunci faqad kafara ya kafarta ka iya ka iya harshen ka akwai waɗanda suke gani su saboda wayewa da boko da shiga cikin arna suna gani cewa ai bai kamata a rika kar a ce arna sai an ce arna haka Allah ya ce musu haka Allah ya kira su da shi ar kafirai shi ne kawai saboda haka duk wanda yake gani ba za a kira su da wannan ba ga hukuncinsa abu na uku wanda duk ya kudirce a zuciyarsa abu na hudu kai wanda ya kudirce a zuciyarsa cewa ta dara shiryar da manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi zo da itika shiryar wani daban wanda ba annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ta fita ta fita annabi daɗi ta fita annabi wayewa da barnanci ko hukuncin wani Allah ya fi hukuncin Allah da manzansa wannan kai tsaye kafiri ne kamar wanda hukuncin da ɗaguti suka zo da shi ya fi hukuncin manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shari'a da ake yi ko hukunci da ake da ya fi hukuncin da ake da alƙur'ani wanda duk ya ƙudurce wannan a cikin zuciyarsa ya yarda da shi wallahi ƴan uwa ya zama arni ba abu mu da muke amfani da constitution fa eh muna amfani da constitution dan babu yadda za an kakaba mana shi ne amma a zuciya kana san constitution idan aka kama qur'ani za ka karba ko ba za ka karba ba za ka karba babu yadda zamu ne yadda za ka ne shi yasa amma ka kudirce cewa ai yanzu addinin musulunci addinin kauyanci ne dini ne da aka yi shi tun a zamanin da ake tafiya akan raƙuma da jakuna yanzu ko wata era da kumbo kumbo ake harbawa sama jirgin sama ake hawa zamani ne na kwamfuta a yanzu bai kamata idan mutum ya zina a kashe shi ba idan mutum wannan ƙauyenci ne akwai abubuwan da bai kamata a kawo su ba ka san abin da kake faɗa addinin mutum idan ba za ka yi shi ba ka koma gefe ka ban mu mai mun yadda da ƙauyenci in sarki bai san wannan zamani zai zo ba in kiran zai zo ba ya aiko annabinsa ya ba shi shari'ar kuma kana tumar Allah madaukakin sarki da bai san ka iya bakin ka dan uwana mai albarka lallai duk wanda yake raye wani abin da annabi ya zo abin da annabi ya zo da shi wani abu ya fi shi wannan ya fita daga addinin musulunci yan uwana barka Allah subhanahu wataala yana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka shajara bainahum ba za su imani ba har sai sun hukunta ka cikin duk abin da ya zamto musu matsala tsakanin su sun ardan sannan idan an yi hukuncin ya kasance babu wanda ya ji wani kaikayi a cikin zuciyarsa mimma qadaita daga abin da ka hukunta wa yusallimu tasliman su sallami kauya mi kauya akan abin da ka hukunta akan rasulullah duk wanda bai haka Allah ya ce bai imani ba Allah ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghuna yanzu hukuncin maguzanci kuke nema mana ku dawo mana da shi hukuncin da wasu katti wasu ba su san wasu wasu wanda ba su ma gama sanin kansu su kuke fatan ku kawo mana ku aje hukuncin Allah afa hukmul jahiliyyati yabghuna ay hukman liqawmi yu'minun yuqinu wa yafi kyakkyawan hukunci sama da Allah yan uwa babu Allah ya ce man lam yahkum bima anzalallahu fa ula'i duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba Allah yake faɗa bani Isra'ila ce wannan kafiri ne Allah maɗaukin sarki kiyaye mu abu na biyar wanda yayi isgili da daga cikin abin da ya shafi Allah subhanahu wata'ala ko yayi isgili wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi isgili wa ayoyin Allah subhanahu wata'ala ko abin da tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo da shi kai tsaye wannan ya fi addinin musulunci duk abin da annabi ya zo da shi a matsayin shari'a hukunci aka ce kaza sallallahu alaihi wa sallam to abin da yake kanka shine kawai bi idan ba za ka iya bi ba to kai shiru kai ta istighfari a fi maka gajiyawa ka da kasawa ka gana ka zagi abin kai masa gili to wannan fita daga addinin musulunci ne haka Allah madaukakin sarki ya ga munafikai lokacin da suka dawo daga yaki suke wa manzon Allah izinsa cewa waɗannan masu katan cikuna sun ci abinci sun ci na za su iya wani jihadi suka hagin sabai da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam so da haka Allah mura yace wala in sa'altahum da zaka tambaye su la yaquluna inna ma kunna nal'ab zaka ji suna ce maka ai muna tattaunawa ne sab mu dan rage zangon tafiya muna dan yin wasa ne da wargi gaske muke ba sai Allah ce qul abillahi yanzu da Allah ne wa rasulihi ko wa ayatihi da ayoyin Allah wa man la kuntum tastahzi'una kuke izgili da Allah kuke wasa ana wasa da Allah ana wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana wasa da ayoyin Allah Allah ce la ta'ku kawo wani hanzari ba za a karba ba kad kafartum ba imanikum kun kafarta bayan kun imani Allah ce inna afu an ta'ifatin an ta'ifatin idan mun yi wasu daga cikin ku afwa wasu ku sai mun azabtar da su yan uwa yi wa izgili wa Allah ko manzansa ko abin da Allah manzan suka zo da shi wannan kafirci ne fita daga addinin musulunci duk abin da ka san sunnan manzan Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gashi sa hijabi ne dan gilewan do ne ajiye gemu ne abin da ya shafi a duk abin da ka san sunnan manzan Allah ne kai mas wallahi fita daga addinin musulunci ne yan uwa Allah abu na shida shine sihiri yan uwa sihiri bokanci duba bugun kasa wannan fita daga addinin musulunci shirka ne ƙoƙarin ƙwaƙulo sanin gaiba ne wanda babu wanda ya san gaiba sewa sai Allah maɗausar kullum mafi samawati wal ardil ghaiba lillah wa ma yashuruna ayyana yub'athuna duk wanda ya ƙoƙarin sanin gaibu ƙoƙari yake yayi fito na fito da Allah maɗaukakin sarki akan abin da babu shi yan uwa duk lokacin da aka ce sihiri abin da ake nufi da shi ya shi wasu azaim wasu surkulle ko wani tofi ko wani kulle-kulle da ake a jikin zare ko wani abu ko wasu magunguna da za a je a ciro a hada da shi ko wasu da ake yi wanda suke yin tasiri a jikin wanda aka tafa da sirri daga cikin sihiri akwai wanda yake kashe mutum daga cikin sihiri daga cikin sihiri akwai wanda yake daga cikin sihiri akwai wanda yake raba mata da miji ko ya raba uba da ɗa ko ya raba uban gida da yaron gida duk abin abin yana yana faruwa ta addinin musulunci saboda tsanin a sharrin da sihiri yake da shi kai tsaye aka kafarta mai sihiri saboda sai baya yiwa sai an nemi taimakon shaɗanin aljanu kuma shaɗanin aljanu ba sa yadda su taimaka maka sai ka cewa Allah madaukakin sarki wannan ka'ida ce in dai za su taimaka maka akan sihirinka to za su baka sharɗin da yake kafirci ne wa Allah subhanahu wataala ka ka rinka taka alqur'ani eh ka rinka taka alqur'ani shine abin da abin da suke so ko ka rinka yin a tsarkin ba rubuta ka wanki kaga wala wala alqur'ani menene wannan kafirci ne ko ta sharadanta wa mutum sai ya je ya zina da mahaifiyarsa ko yarsa ta cikin sa duk abubuwa na kazanta da shi sa duk wanda kaji an ce ya zama boka to ka kalle shi kawai shi sa aka kalli ayar wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki suleiman aya ce guda daya amma a cikinta sai da Allah maɗaukin sa sihiri kusan sau nawa tun daga kan faɗinsa wa ma kafara Suleiman walakin na shayatsi na kafaru yu'allimuna nasa sihir amma shaydanu ne suka kafarta me dalili saboda suna sanar da mutane sihiri sanan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur da wani sihiri sai sun ce masa mu fa fitina ne kada ka kafarta ma'ana koyi sihirin shi kansa menene kafirci ne yan uwa ولقد علموا لمن اشتما له في الآخرة من خلق cewa dukkanin wanda ya kokarin koyar sihiri aikata sihiri ba shi da kowanne irin rabo a lahira arne kenan kowanne irin rabo ba shi da shi ma sharati min khalaq Allah tsare mu daga sihiri ya kwana masu albarka abu na karshe a gurguje wanda duk ya kyamaci wani abu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi haka kawai kaji kana jin haushin addinin musulunci kana jin haushin musulunci da addinin musulunci kana ganin musulunci bai dace da kai ba abin yan uwa ba addinin musulunci bane shi sa munafikai sun samu rabo mai girma a cikin wannan kaga munafikai da yawa daga cikin su ai sun boye kin addinin musulunci da manzon Allah a zuciyarsu sai suka nuna su musulmi ne shi sa sai Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna idan munafikai sun zo maka la qalu nashhadu innaka la rasulullah suna cewa la yadda amma fa a baki sai Allah ya ce wallahu alamu innaka la rasuluhu Allah da man ya san ai kai manzansa ne amma wallahu yashhadu innal munafiqina me la kadhibuna kaga suke ba da gaske suke ba to irin wannan munafincin yan uwa munafinci ne shine dal munafiqina fiddarkil asfali minan munafincin da kafiri ma a saman sa yake autar jahannama inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a sai da aka fara fannan kafirai saboda munafikai su ne a can can ƙasa akwai wanda zaka ga duniya tana rudar su suna gani cewa addinin musulunci abin da ya shafi musulunci ƙwari suke su ga sun kama su tasgaro eh yan daɗi arna kenan duk abin da arna suke za ka ba sa damuwa suna jin daɗi wani musulmi wani abu musamman wanda yake da siffa za ga sun ɗauka suna ta yaɗawa ba wai nufin su wannan ba musulunci ne ba sa su inda wani ne wanda ba shi da alaƙa da musulunci za ka ga babu ruwansu amma duk mai alaƙa da ko'ina a twitter a facebook ko'ina suna ta yaɗawa to irin waɗanda lallai ba su da wani rabo a cikin addinin musulunci ƴan uwana musu albarka Allah maɗaukin sarki akan imani Allah subhanahu wata'ala ya kare mana imanin mu duk abin da zai kawo mana matsala akan imanin mu ya ubangiji Allah ka mana tsari da za a yi dan uwa kada ka sake ka jila madaukakin sarki baka da imani duk yadda za a yi kai kokari kada ka je wa Allah madaukakin sarki imanin ka ya tabu kada kai wannan Allah madaukakin sarki ya sama izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa hawzata ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salam
Allah